الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتقوس وتربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa a farko muna ba da haƙuri akan kasancewar watakila wasu ba su san maganar canza littafin da muka yi ba bayan wancan lokacin da mun fara sama nuna sababan din na jati minan na to gaskiyar magana dama littafin mun karanta shi kuma sai muka ga ya fi zama kutai sosai wajen dacewa da tafsir da muke yi na juma'a wannan shi yasa kuma lokacin wannan bai samu ba to sai wannan muka ga ya fi zama abin nan kuma bukatun namu suna da yawa abubuwan da muke da bukatar sani suna da yawa sai muka ga maimakon haka tun da wancan an yi shi kuma ga shi can ba su da abin nan sai muka kai shi can wurin kasancewa dama muna tsarin insha Allah ta'ala kafin laraban kuma wannan zai zo muna ba da hakuri ga waɗanda su shirin su a wancan ne suka zo kuma littafin ya zo kaɗan ne amma dai sun gaya mana cewa suna kan hanya su za mu ɗan fara waɗanda ba su samu ba insha Allah yana ganin nan da mintoci kaɗan za a kawo sauran na eh eh ai babu ma gama maganin su za a ci za a faɗi insha Allah to saboda haka ayi hakuri kuma wataƙila in an shiga littafin mutum zai ga fa'idar da ta sa akai tunani littafin na yana da gayatu ahammiya musamman la'akari da halin da muke ciki da kuma yadda muka ɗauki rayuwar duniya da yadda za mu ga yadda magabata suka yi bayani game da yadda ya kamata mu dauke ta don gudun kada mu zo mu yi abin da ba zai iya amfanar da mu komai ba kuma a lokacin da dare ya riga ya yi mana wannan littafi kamar yadda kuka gani ko kamar yadda dan uwa ya ce shine al-fawz al-azim aka ce wal khusran al-mubin fi dawi al-kitabi was sunnah wannan shine karatun farko kenan yau za a fara littafin da idinillahi ta'ala الفوز العظيم والخسران المبين وتربو مي جرما da kuma asara mai girma bayyananna taɓewa za a yi bayanin wai menene ko wane ne wanda zai samu menene rabo mai girma kuma su wane ne ma'abotan wannan rabo mai girma sannan kuma menene kusuranul mubin kuma su wane ne waɗanda suka yi kusuranul mubin suka shiga cikin wannan musiba Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare saboda haka idan muka bi littafin na da gayatu ahammiya kuma alhamdulillah wanda ya littafin silsila ne shi sauka ga wannan lamban nan na kasa akwai wasu ma wanda in kaddara Allah lana baqa muka gama wannan din kuma akwai wanda zai biyo baya za a ga abubuwa na ban mamaki bawan Allah nan ya yi rubutu a littattafan da takaitattu ne a wajen takardu ko yawan takardu ko wajen girma amma kuma suna da matukar girma a wajen mahimmancin abin da suke karantarwa Allah tabaraka wata'ala muke roƙo ya ba mu ikon fahimta abin da ke ciki kuma ya ba mu ikon aiki da abin da ke ciki ta hanyar mu bambance waɗannan abu guda biyu da ake so a yi magana menene alfawzul azim menene alkusranul mubin kuma wani mutum ya kamata ya zaben makansa alfawzul mubin ko ko alkusranul mubin a'adana Allah wa ajarana min alkusran da yawa magabata zaka ji suna magana cewa inda a ce sarakuna sun gano abin da ke cikin samun addini ka zanta kana addini ko 'ya'yan sarakuna da sun gano menene cikin addini to to da sun yake mu da takubba akan su hana mu mayin addini saboda sun san wannan ne daraja mai doji mai dogewa amma kasance ba ku sani ba ma to da aka sai kai ta addinin ma suna ganin ma kai ne ma baka san inda kan fa ba da sun gane da ba yadda za a yi in kai ba dan sarki bane kai addini abadan da ba zai yi ba abadan ba zai yi ba to da ka waɗannan su ne abubuwa waɗanda ya kamata a lura da su cikin wannan karatu insha Allah ta'ala na saboda haka ga littafi nan bismillahir rahmanir rahim al-muqaddima innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا أو نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعبني سننو من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله to kun ga da wannan kawai mutum ya samu ya zauna inda ake faɗin wannan ko shi ya rika faɗi babban fawzul azim ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce wata rana yanda annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam idan aka kai za aka je yakan mutane to akan saurara ne a ji in an ji kiran sallah shikenan garin musulmai ne in ba ji kiran sallah ba to shikenan sai a faɗa masu da su su ba ana tafiya cikin daji aka ji wani ya ce ashhadu an la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce aljanna ta tabbata ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya ce an fitar da kai daga wuta kalmomin nan guda biyu ashhadu an la ilaha illallah dalilin ta a ce aljanna ta tabbata wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a ce kuma mutum ya kubuta daga shiga wuta ai wannan kafa bihi sharafan wannan kada ya yi daraja ina ba ta gane saboda haka yayin da duniya take ganin musulunci shine ba kauyen addini ko take ganin kaza ko take ganin addinin musulunci shine addinin ta'addanci waɗanda ke neman gaskiya suna komawa su bincike addinin ta dalilin wannan ma sai su shigo cikin addinin so ba yadda za a yi wani abu face duk abin da ya faru in Allah ya tsara shi akwai wata hikima a karkashin wannan abin illa iyaka wata ilimin mu san hikiman ba kawai mu ta da mallaman amma kamata ya musallama ma Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka samun wannan shine babban abu وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا والنشين مقدمة يتي أما بعد فهذه رسالة مختصرة wannan wata risala ce takaitacciya aka rubuta fi bayanin fawzul azim wal khusranil mubin wanda za a yi bayanin rabo mai girma kuma da taɗewa wadda take bayyananna Allah ka tsare mu da taɗewa wa hiya muqaranatun wannan littafi zai gwada ne zai muqarana ne ya hada baina na'imil janna kamar su hankali kuma su gane za a yi magana tsakanin ni'ima aljanna allati man hasala alaiha alaihi wanda duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi ya samu ni'iman aljannan nan faƙad faza fawzan azima ya samu rabo mai girma to za mu gwada tsakanin wanda ya samu aljanna ya samu rabo mai girma fa azabin na da kuma azabar wuta allazi man uzziba bihi wanda duk wanda ya shiga wuta wanda ya rashin sa'a ya kasance shi dan wuta ne faqad khasira khusranan mubina wannan shine wanda ya asara wadda take bayyananna ita ce sabewa wadda ba a iya dora ta mun sha yin magana nan mirara wata kiraran da zai kasance a je lahira a ce gidan nan ba biyu ba ne aljanna ce za a shiga amma ba gidan wuta illa mutum ya rasa aljanna shi kenan bai cikin yan aljanna amma a bashi a wani wuri amma ba aljanna ba kuma ba kai shi wuta ba rasa aljanna kadai ya isa azaba domin in ana mutuwa rasa aljanna ya isa bakin cikin shi ya kashe mutum don haka wanda ya shiga wuta yana fama da bakin ciki guda uku ne ko kuma azaba uku farko azaban laifin da yayi da ya shiga cikin wutan nan abu na biyu azaban waɗanda ya batar domin waɗanda ya zama kai ne dalilin mutum ya shiga wuta don an shiga wutan nan ba kyale ka zai ba za a koma ana shela arinan ladaini aballana min aljin wal ins nuna mana za su rika roƙo rabbana arinan ladaini aballana nuna mana waɗanda suka batar da mu su biyun nan min aljin wal ins daga aljanu da mutane naj'aluhum atata aqdamina musanya su karkashin kafafunmu li yakuna min al-asfalin saboda su zama su ne can kasa kasa mu ji masu mu tattaka su tunda su suka ja mana shiga cikin wannan masifa kaga ashe zai sha masifa ta wannan ma tunda waɗanda mutum ya ja ba kyale shi za su yi ba in sun ga sun sha wahala ko yanzu a duniya idan mutum ya ja maku wahala aka kakkashe maku mutane ba za ku koma kuna jin haushi shi ba da za a nuna maku shi za ku kyale shi to balle lahira wannan shine na biyu na uku bakin cikin rasa aljanna masifar da mutum zai ji ta bai samu aljanna ba ga wasu can a ciki kuma za a nuna mai yan aljannan nan ga wanda ya sani a ciki yana ganin shi na ta jin daɗi shi kuma wanda ke aljannan a nuno masa wanda ya sani ga shi nan a wuta ya koma gawayi kurbus ya kone kuma zai iya masa magana ya ce yanzu me za mu iya maku me za ka yi mana ya ce ba abin da za mu iya maku abin da ke aljannan nan ku dan san mana ya ce a Allah ya riga ya haramta su ga kafirai ya ce kana mu ba kowa zai yi wa mu baka to yanzu me za a yace to sai dai yadda kawai ko ku yi hakuri ko ku yi abu amma ba mu sani ba ya fashe da kuka ya riga ya zama gawayi a lokacin da wuta kuma ka san shi a kanka to wannan bakin cikin a ganshi a wutan nan yana cikin wannan masifa sannan ga abokinsa da ya sani ko dan uwansa da ya sani ko abokin zamansa da ya sani shi kuma gashi a wancan gidan yana ta kaiwa yana komowa cikin ni'ima wannan bakin cikin Sheikh Nasiru Sa'adi ya ce wallahi da ana mutuwa a lahira ya isa ya kashe shi ma nabi bakin ciki na uku kenan Allah ta tsare mu saboda haka wannan babban musiba ce ita ce muntahal musiba ina fata an gane an kawo littafin ne wanda ba su samu wurin ba su dama su su samu an kawo sau da haka wannan shi ne abinda ake magana to don haka za a yi a ɗiba a kai wajen mata kawai su ba ta sun fita ba wanda ya kai wanda ba kai kai musu can wa azabun nar alladhi udhiba bihi faqad khasira khusranan mubina wannan yayi asara wadda take bayyananna ذكرت فيها بإيجاز khamsatan wa ishirina mabahatan kuji littafin gashi karami kamar yadda na yi magana a takarda ya ce a cikin littafin na ambato abubuwan da za mu lura da su na bincike har bangare bangare bangare guda ashirin da biyar littarjib fi daris salam wa na'imiha saboda a kwadaitar da mutane wajen neman wannan gida darus salam shine gidan aminci da ni'imar da ke cikin wannan gida saboda a kwadaitar da mutane sanin mahimmancin wannan gida da kuma yadda ya kamata mutum ya nemi wannan gida gidan aminci da ni'imarsa wasariqil muwassalu ilaiha sannan kuma da hanyar da za ta kai mutum zuwa ga wurin domin kullum an ce ma ga abu muhimmi ga darajarsa to kuma sai a nuna ma ga hanyar da za ka bi ka je wannan wurin in kana so za a yi bayanin wannan ja'alana Allah min ahliha Allah muke roko ya samu daga cikin ma'abuta wannan gida darus salam Allahumma ja'alna min ahli daris salam bimannika wa karamika wa fadlika innaka waliyyu dhalika wal qadir alayh wannan an samu wannan bakin ciki ya kare wanda Allah ya riga ya azurta suka shiga aljanna daga nan bakin ciki ya kare an rasa wani abu ko an samu wani abu wannan damuwa ta kare za a yi wannan sannan baya haka nan wata rahibi wata kuwif sannan za a tsoratar kuma za a tsawatar wal inzari za a yi gargaɗi min daril bawar daga gidan game da gidan halaka ba darul bawar gidan halaka gidan kuka gidan bakin ciki gidan damuwa wanda suka shiga wuta duk wani masifar da mutum rai zai gani ba zai ji daɗi ba ko zai taɓa ba zai ji daɗi ba ko zai shaƙa ba zai ji daɗi ba ko ya gogai ba zai ji daɗi ba akwai sha wuta ko ko zai gani ya ji tsoro abinda zai tada hankali yana ciki abinda zai ɓata rai yana ciki duk wani abu da zai dugunzuma mutum mutum ya ji bai ji daɗi ba akwai sha wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta ba dan halin mu ba saboda haka wannan shine karshen magana wa azabiha da kuma yadda azabar wuta take azaba ce ba ta wasa ba in mutum yana so ya gwada ya gwada da ta duniya mutum ya rungumi ta duniyar nan ya gwada ya ji yana so ya gane ta lahira bayan ko a lahiran nan kashi 69 na can kashi ɗaya ne aka ɗauko wuta kashi saba'in aka yi kashi saba'in aka ɗauko kashi ɗaya aka kawo wannan gidan na duniya duk abin da ake yi da wuta a kashi ɗayan nan ne da an ƙara ta ta wuta kashi ɗaya duk abin da ake yi da ita ba zai yi ba zai kone kawai zai soye da kasa abu da ya kashe da an zo amfani da ita da ta kashe mutane kamar yadda aka yi mana magana ne rana da za a ƙara sama da ita kashi daidai da kilomita mil ɗaya idan ta ƙara sama kowa sai ya mutu sai san dare saboda sanyi da kuma za a ƙaro mil ɗaya da ita ta yi ƙasa kowa sai ya kone kuma saboda zafi saboda haka inda aka aje ta nan nan ne daidai inda Allah ya tsara daidai da maslahan mu saboda haka shi yasa ake cewa tasfir sakkara halakum an hore mana ita ne tana mana amfani ta ne in ta yi sama to ta ƙara nisa da mu to sanyi zai dame mu in ta yi ƙasa ta ƙara yi kusa da mu zafi zai zai kashe mu amma ku duba kuma ranar kiyama inda za a tsayu aka ce za a sa ranar nan daidai kan mutane bai wuce mil ɗaya ba mil ɗin nan ko dai mil na awo na hanya ko mil na mashayin kwalli daidai haka za ta tsaya kan kawunan mutane sau da dole kwakwalwa tana ta tafasa da ana mutuwa da an mutu tunda kwakwalwa za ta yi ta tafasa mutum zai yi gumi gumin nan gwargwadon aikin ka gwargwadon guminka idan baka da komi za ka yi gumi har sai ya zo ma wuya ko kuma ka ya canya mutum gumin gaba ɗaya mutum ya nutsu cikin guminsa wani ya tsaya masa daidai kirji wani ya tsaya masa daidai madaurin wando wani ya tsaya masa daidai gwiwa wani ya tsaya masa daidai idan kafa gwargwadon gwargwadon mai mutum gare gwargwadon guminsa gwargwadon rashin wahala haka ranar nan za ta zo sau da haka wasu ma za su an masu linzami da gumin wasu kuma sun nutse ma cikin gumin saboda ba su ba su da komi ba su da sadaka sadaka ita kadai ce abin da ke tare mutum daga wannan masifar ta gumi domin ita ce take sa a samu inuwa kowa ranar kiyama zai tsaya ne kwarkwashin inuwar sadakarsa in kayi da yawa inuwar ka da yawa in ka yi kaɗan inuwar ka kaɗan in ma ba ka yi ba za ka yi gumi haka nufe cikin gumin ka saboda ba ka shiga inuwar wani ba mai shiga inuwar wani a ranar sadaka ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kowa ranar kiyama yana karkashin inuwar sadakarsa dan haka in ka yi da yawa ka yi in ba ka yi da yawa ba ba ka yi ba haka za a yi Allah tsare sau da haka waɗannan su ne za a gani nan دار البوار جدن هلك وعذابها والطريق الموصلة أي إليها نعوذ بالله منها sannan za mu bayanin hanyar da take kai mutane zuwa ga wannan mummunan gida gidan bakin ciki gidan damuwa gidan tashin hankali gidan azaba wannan gida in an shiga ciki mutum zai bakin cikin da bai taɓa yin irin wannan bakin ciki ba tun da yake bai taɓa yin ganin masifa irin ta nan ba kuma sannan gashi nan ga hanyoyin da suke kaiwa nan maimakon a kiyaye su ba a kiyaye ba wala shakka annal fawzal haqiqi ko shakka babu rabo wanda yake tabbatacce wanda aka san in an samu an samu wurin jin dadi huwa al-fawz bil jannati wan najati minan nar idan mutum ya samu wannan ya gama cin nasara duk mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi ya samu aljanna bai shiga wuta ba wannan shine babban nasara kuma kowa daga cikin annabawa da al'umma gaba ɗaya tun daga annabi adam alaihi salatu wassalam har zuwa ga annabin mu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam nan kowa ke kewayawa ya ga bai shiga wuta ba al'umma shi ba shiga wuta ba shiga wuta shine karshen rashin arziki babu wani masifa da ta kai da za a samu bayan shiga bayan rashin shiga aljanna idan mutum bai samu aljanna ba an gama rashin arziki na ƙarshe shine muntahal musiba ya fito saboda haka wannan shine qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man zuhziha 'anil nar duk wanda aka nisantar da shi daga shiga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan shine wanda ya rabauta wannan shine mai rabo kuma alhayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace face wani kan jin dadi ne mai rudi wanda zai rudi mutum da mutum ya kama shi ya rude yayi tayi kuma dan lokaci kadan wa zalika a'zamul matalib wannan shine mafi girman abun nema da ya kamata kowa ya nema duk mai hankali abin da ya kamata ya nema shine nemi ya zama cikin ɗan aljanna ya zama bai shiga wuta ba ke sa kullum abin da ake so mutum ya ta'adda Allah ka tsare mu daga shiga wuta idan aka riga aka shiga wuta shi ne la haula wala quwwata illa billah muntahal musiba ko mutum yana so ya gwada ya dan taba ta nan duniya ya ji ka rungumi wani abu ko hita ko ayin kamar yadda nake ta ko ruwan zafi kai wanda ma aka sa a cikin kofi tafasashe ka gursa a bakin ka ka gani ko kuma a kawo tuwo da zafi ka ɗibi loma ka sa a cikin bakin ka ji yadda za ka ji to ka kaddara yau a ce wutan nan fa ba fa cewa aka yi mutum za a sa wani bangare na shi gefe ba gaba ɗaya fa yan wuta fa cikin wuta ake zunduma kamar yadda ka san a zunduma wutar cikin rijiya ko ina wutan nan tana nan banda wanda aka sa a ciki aka ce lahum min jahannama mihad shimfiɗan wuta sannan kuma wa min fawqiha ghawash sannan kuma marfin saman kuma shi ma wuta sannan bangwayen da ke ciki ko ina ba inda mutum zai jingina jiki da sauki masifa ce ko ta ina sannan kuma ka kaddara yau a ce ma zurfin wutan nan zurfinta kawai ku duba fa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune malam aka ji karar wani abu ya bi jam ana zaune annabi yace kun ji abin da naji sahabbai suka ce sun ji yace to wannan karar da kuka ji wani dutse ne aka dauka aka jefa cikin wutar jahannama yau shekara 60 kenan sai yau ya isa 70 yau shekara 70 kenan da aka jefa shi sai yau ya isa cikin rami yau ne zai kasa shekara 70 yana wulwulawa kasa bai kai ba sai yau kaga tun kasa ya sa annabi kenan tunda annabi bai kai shekara saba'in ba amma ya ce daga radda aka ɗau dutsen zuwa sadda annabi yake magana shekara saba'in kenan aka ɗauki dutsen aka jefa ya shiga wutan bai kai ƙasan wutan ba sai yau da kuka ji karan nan ya fada shine Allah ya sa ku ji saboda annabi na raye mana ya mutane ya masabbai bayanin me ya faru sun ji ƙara kwam abu ya fada ƙasa shi ne tambaye su kun ji karar da aka ji kun ji wannan karar suka ce mun ji ya ce to dutse ne aka ɗauka aka wurga a cikin wuta yau shekara saba'in kenan sai yau ya isa ƙasan sai fada ku auna wannan ya jama'a abinda nake so ku lura nan shine da za a ɗauki mutum a jefa shi cikin wutar jahannama a ce an ma ya mai ya fito da kanshi ba zai yi ya fito ba abadan ya fito kawai ya taka ya fito ba zai iya fitowa ba sai dai in an so shi da rama a fito shi amma zurfin da aka yi shekara saba'in za a bar wasu ai a ce su fito din ba amma mutum da ya fara ya taho kawai dole ya wutsula ya koma abbatan ba wanda zai shiga wuce ya fitowa sai dai in an so shi da rahama a je a samo su kamar yadda annabi ya mana bayani za a sa bayan Allah su samo mutane ne amma wanda ya shiga cikin wuta a ce amma dai ne mai azaba an bar shi ya fito kawai daga rijiyar wallahi ba zai iya fitowa ba sai an fiddo shi shekara saba'in zurbi kuma ko a nan duniya ga wanda ya fizik ya sani cewa lokacin da abu yake sama idan aka ce kai calculating velocity da acceleration na abu sadda yake sama gravitational forces da suke pulling abin da yake yin sama sun ba su kai karfin waɗanda suke kulin din shi yana zuwa ƙasa ba to naka idan ka tashi calculation dama da ka zo ka ga wanda ya sama abinda ka samo ya fi ya fi na ƙasa ka san baka daidai ba dole forces din nan da suke jan wannan abin ana yin sama in abu yayi sama akwai wasu forces da aka ce suna rage mai tafiya amma in yayo kasa wannan gravitational forces da suke jawo shi yayo kasa sun fi sauri shi yasa in kai jifa saurin da take yin za ta sama bai kai saurin da take in ta juyo tayo kasa ba ya tana an ya ta fito to to wannan yanzu kasar ne aka jefa amma sai da shekara saba'in yana tafiya kasa sannan ya isa yaya idan aka dauki mutum aka jefa shi ciki yadda za a iya fito ya fi ya fi sosai malam zani idan aka dauki abu aka jefa shi sama tafiyar da yake yi ta sama saurin da yake na ya sama bai kai saurin da yake yi kasa ba eh akwai wasu kowa da larabcin na ce masu alkowa jazabiyya su ne waɗannan gravitational forces ɗin kowa jazabiyya ake ce masu su ne suke kulin abu idan yin abu ya yi sama ta yadda Allah ya saboda iska da wane ne da wane ne to da zai wuce kuma inda ya kamata in yi saman kuma ba zai dawo ba ba saboda daga akwai sama akwai sararin da babu gravitational force ina jin kwanaki na ga wani inda suka aka nuna wata duniya ma inda an je wurin amma babu gravitational force in ka jefa abu kawai ba zai ba zai ba zai abin nan ba idan aka wuce wani tsari na rayuwa inda Allah ya sa abu in yi sama sama zai yi kawai ba zai ƙara dawa kasa ba saboda an wuce waɗannan ƙarfin da ke jawo shi yau kasa an wuce su ina fata an gane wannan ne zaka gane hikiman yanda Allah tabaraka wa ta'ala da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sama cikin lokaci guda ya dawo kenan in an yi sama aka wuce waɗannan kuwa jazibiyat din babu abin da ke jawo abu kasa dan haka zai sauri fiye da in yayo kasa kuma saboda ba yau kasa na eh eh ka ji ko wajen tashi yasa kuma ba a yi ehe zadda zai tashi ya fi hadari to zai sauko to sai dai a sallama ma Allah kawai cewa da kan da za ka yi hira da wanda yake yake tuka jirgin sama da ka jabin mamaki saboda lokacin da zai tashi saman nan ba ma mai mai magana ko za a bar shi ne kawai sai dai ikon Allah kawai sai shi da bara shi kawai ya da bara sai in ya hau sama ya daidaitu sannan shi ma hankalin shi kwanta yasa ma kai ma lokacin za a ce ma yanzu kan kana iya ka kwanta bel ma amma ta shayi ma yanzu da sadda za a tashi wa zai baka mashi wanda zai bada shayi ma ya zauna ya daura kai to haka kuma sadda za a sauko shi ma kyale shi ake kawai sai yadda Allah ya yi kuma yanzu idan za a tafi wani wuri dole daga lokaci kaza in fa suna sararin samaniyan nan daga inda suka fuskanta wajen minti goma sha biyar daga nan za su fara yau kasa in ba haka ba ya dai su wuce inda za su saukar amma da ya taho zai je wuri kaza minti kaza zai ce to yanzu a daura bel minti sha kaza muna nan yanzu muna da maganar za mu sauka muna sa ran mu sauka kasa sau da kowa ya daura bel ya shirya masu bacci kowa tashi ya daura bel kowa ya shirya sai yadda Allah ya yi daga nan bayan haka na a sun kuyo a yau kasa ana ta yau kasan nan ana ta yau kasan nan ana ta yau kasan nan cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala sai a sauka lafiya sai dan ka riga ka shiga jirgin sama kawai shikenan ka sallama ma Allah kawai haka nan sadda za a sauko kuma ka sallama ma a takaice ma har cewa aka akwai wani abu da mutum yake rasawa ma a jikin shi saboda yawan shiga jirgi saboda wannan tashin da ake da shi da saukan nan da ake da shi to yana rasa wannan abubuwan da jiki saboda masifa ce ba karamin abu bane illa kawai mutum ya saba ko sai ji shi ba wani abu ba amma wanda bai taba shiga jirgi ba ya shiga to gaskiya zai ja mu shi yasa mai ciki ba ta shiga mu nan ake hana masu ciki ko dan ma saboda airport din mu kadai ma ayi aisha tunda za a zo a sauka za a tashi gargada za a sauka gargada amma ka gaba da Jidda International Airport sauka to Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kawai dai muna magana dai yadda dai za a fahimci abin ne ya fito na yi maganar cewa da annabawa da al'ummansu duk abin da kowane annabi yake kokari saboda su ne waɗanda suka san Allah sun san kuma maganar rahma Allah sun san azaba Allah tabaraka wa ta'ala dan haka kowane annabi kokarin da yake yi ya tsira al'ummar ta su tsira saboda sun san sirrin da ke cikin waɗannan wurin biyu ya fito ko ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة dan haka ne annabi ya ce ma wani mutum wata rana me kake cewa in kana sallah me kake roko in kana sallah kun san mun yi kisan ma'az bin jabal ko da aka yi magana amma kada kisan ta ja mana tsawo kawai an ce an zo sallah ma'az bin jabal yana tsawai ta sallah wani matashi ya falle kawai da ya sallah shi kadai aka za ka ce matashin munafiki ne ga dai abin da ya faru aka kawo kara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi bayanin ga yadda yake sallah annabi ya masa fada to a wajen addu'a ne ya ce ma'az bin jabal kuma yakan yi wasu addu'o'i ni ban iya su ba manzon Allah kai ma kana yin addu'o'i da yawa ni dai gaskiya ban iya ba sai aka ce ni kake cewa a sallar kai in ka zo sallar ka qala atashahadu yace ni dai nikan yi tahiya sannan in zo wajen ashhadu an la ilaha illallah in yi ashhadu anna muhammadar rasulullah in yi tashahhud nan tahiya ne yakan yi tahiya irin wanda annabi ya koyar summa as'alullah aljannata sannan sai in roƙi Allah in ce Allah ka Allahumma ja'alni min ahlil janna misali ya roƙa yace sannan wa a'udhu bihi minan nar sannan bayan haka nan yace Allahumma ajirni minan nar ina fata an gane ko dai wani abu mai kama da wannan an nuna mana addu'o'i da yawa ba sai mun tunda ba addu'o'i muke ba yanzu amma dai ma'anan yana neman Allah ya sa shi daga cikin ɗan aljanna kuma ya kare shi daga shiga wuta shi addu'ar da yake in yi sallah baya dogon addu'a addu'a ta in nayi sallah bayan nayi tahiya in roki Allah ya sa ina cikin yan aljanna ya kare ni daga shiga wuta yace shi abin da yake na eh Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ya kai yake cewa Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar haka yake yi addu'a shi guda biyu kaga akwai wahala Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar haka kawai nace yace shi haka yake cewa amma wallahi ma usinu dandana ma usina dandanaka dandanaka wala dandanaka ma'azu yace yace ni wallahi amma wallahi ma usinu dandanaka wa dandanaka mu'azu ya ce amma wallahi ina rantsuwa da Allah shi mai maganin kenan matashi ya ce ina rantsuwa da Allah ya rasulallah ni fa irin inda kake ta kewayawa da addu'o'in nan ka ce kaza ka ce kaza wallahi ba zan iya ba ba ni ya rike addu'o'inka haka nan shi ma mu'azu tunda an san wane ne mu'azu bin jabal ta wajen qur'ani ba baya ba ta wajen addu'o'i ba baya ba yace kuma haka nan na mu'azu ma ni ba ni iyawa karatunsa ba ni iya jin shi addu'o'i ma ba ni iyawa ba ni iya yin addu'o'in da Mu'az yake yi kuma ba na iya yin addu'o'in ka ya Rasulullah wa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sai ya bashi azza ya ce ai haula hanu danjinu ya ce ai mu ma dinnan kin muke nema inda kake maganan nan duk addu'o'in nan dogayen mu ma da muke yi duk a wannan wurin muke zagayawa duk zagaye-zagayen da muke yi mu ma ai zagaye-zagayen shine Allahumma ja'alna min ahli janna wa na'udhu bika min minan nar abinda muke roƙo kenan mu ma ya fito to kuma mutum ya gama sallah bai roƙi wannan ba a gama sallah mutum bai bai tsaya yayi addu'a ba ciki kafin ka sallame nan ne wurin da yafi ko ina muhimmancin ma addu'a dan an ce aqrabu ma yakun abd shine wannan lokacin sujada ko kuma sadda kake wannan tafiyan al'akhira kafin ka sallame in ma za ka kara wasu addu'o'in daga baya wal ma'ana hawla su'al al janna wal isti'adha bihi min an nar wal isti'adha yace mu ma nan gaba ɗaya inda muke din ai muna nan ne wajen roƙon aljannan da ka neman kariya daga wuta wannan a nan wurin ne no dandin wani da Allah ta'ala shi ne muke ta roƙon Allah Allah ya samu zama 'yan aljanna kuma ya kare mu daga shiga wuta dunnan muke ya fito wa mimma yadullu ala ma wasala ilayhi sahaba kuma wannan yana daga cikin abin da ke nuna mana inda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kai min al-kala min al-kamal al-bashari war raghabati al-azima da inda suka kai na kammala na 'yan adam lalle sahabban manzon Allah cikakkun mutane ne والرغبة العظيمة da kwaɗayi da suke da shi mai girma wa rajahatil aqli ga su da kaifin hankali ya nuna hankalin su babba ne wanda ke nuna wannan ma fa'alahu daga cikin wannan abin da ke nuna wa mimma nan abin da zamu ce ni na fata ko wa mimma yadullu ala ma wasala ilayhi sahaba daga cikin abin da ke nuna inda sahabbai suka kai min al-kamal al-bashariyya na zaman su cikakkun ɗan adam war ragabatil azima da kwaɗayi da suke da shi mai girma a irin abubuwa masu kyau wa rajahatil aqli da kuma kaifin hankali da suke da shi cewa hankalinsu saitacce ne ma fa'alahu rubaya ai ibnu ka'ab al-asli ko rabi'a ko rubaya da sunayen sa an ce ana iya sa dran ma'ana iya ibnu ka'ab al-aslami radiyallahu anhu dan a nuna yadda hankalinsu yake قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace na kasance nikan kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa utituhu ay waduhin sai in rika zo mashi da abun alwallashi nika ni ke ka mashi abun alwalla wa hajatihi da bukatai abun bukatashi fa qala li sai wata rana yace man sal yace kai roki wani abu kai ma wanda kake so فقلت أسألك مرافقتك في الجنة يتيني سو نكي إن ركو كلوك سنك شغا الجنة إن كان أتوك قفا غاني غاتا إن تزو أبو كين شغا الجنة مزو داري kujabin da ya roƙa bai ce duniya ba bai ce wani abu yake so bai ce ya samu wani abu bai ce ni abin da nake so ya zama ni ne mai rakiyarka lokacin da ka shiga aljanna ya zama ga ka gani qala aw ghayra zalika ba za ka nemi wani abu ba ba wani abu sai wannan kake so qultu huwa zaka nace mai shine dai shi kawai ni abin da nake so kenan qala fa inni ala nafsika bi kathrati sujudi to ka taimake ni akan ka kai kuma bangaren ka ka yawaita yin nafilci ka yawaita yawan sujada wannan shi sa kuke ganin aka ce ba mafi soyuwa abinda Allah ya fi so ba abin da ya fi so kama abin da ya fardanta a yi na farilla sannan kuma a dawo a rika yin nafilfili sai sa kullum sai a ji muna faɗa sai ma mutum da hurhura baya yin nafila ta gabani ko ta baya duk sallah iyaka farillan nan ita kadai yake yi ita ma a daddafe ai kaga wannan shine rashin sanin ciwon kai inda matashi ne ke haka sai a ce hauka ne na matashi amma wanda ya fara furfura a ce duk sallah ba ruwanka da nafila la qabliya wala ba'diyya ba ka yin ta gabani balle ta baya da an sallame kawai mutum ya yi wanda zai zo wani ma ya tsaya a waje ta kurkura ya ta latsa waya ya ta latsa waya bayan an kira sallah maimakon ya kamata a ce ana gama kiran sallan nan dama ana fara kiran sallah ka bar komi kana bin kiran sallah ka gama amsa kiran sallah daga nan duk abin da kake yi ka kashe shi ka aje in kana da alwala ka shigo masallaci kai ta nafila kafin liman ya zo in baka da nafila alwala kuma ka nufi wajen alwala ka je duk wani labari ka kale shi yanzu an kira ka wurin inda ya fi komi kama wani ba sai ya je wajen alwala ya zaro wayan ya ta latsawa wurin wayan ga buta alwala gaban shi ya rike ta kuma ya ba hana wasu ma wasu sun zo suna jiran butocin ba butun da mu butocin ma mun kasa sai daidai yawan mu za ka je masallaci in mutane suka taru da yawa to dole sai an bi layi ana jiran buta wanda za a rana ba mu ke sayan butocin daidai yawan mu kwatanta yawan mu mu kwatanta butocin da za mu saya ko da a ce kowa ya kawo ɗaya daga gidansu ne ba za mu yi ba buta mun kasa ta za a yi mutu wani mai nasara buta malam mun kasa sai kai makwabta ma wani ma sai ɗauko butan masallaci kai gidansu ya je rika amfani da ita gwamro mai shago mai mai kofar mai ɗakin waje sai kwaso butocin masallaci ya kawo ɗakin shi da suke amfani bai ke sayan butar da zai kama ruwa sai ta masallaci to ku auna haka ba muke to kuma wani an zo ana jiran butar shi ya zauna ya rike butan ya ɗebo ruwa ya aja gaban shi na salatsa waya na surutu bai bai yi alwallah ba bai ba wani ba a ce ha ba ni to ni in yace a to ni ba ni ba zan yi ba kafin ni sanin yi ne ko ga shi ya ke ta ko ko mutum ya zo lacci ya ga yara kanana sun yi butocin shi kuma ya kwakwace shi kai ku ba mu nan ai kuma ta wajen ba kan kai fitus ge kwace ku kwace shi ya ce shi shi ne babba ka ji bayan wannan wannan wawanci hamafa to so da haka mutum ya nafila yawan sujada duk lokacin da kake yawaita sujada duk sanda kai sujada to wannan ka samu zuwa an bude ma kofar da zaka rika zuwa kusa da Allah kana ƙara sujada kana yawan ko koma kusa da Allah tabaraka wata'ala sai sa aka yi ya ga annabi yana ce masa abbansa su yawaita sujada bawa babu lokacin da yake sujada ga Allah face wannan sujada ta ƙara mashi kusanta zuwa ga Allah وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجب أصحابه النبي يا كسن شينا قطعي تد صحبانسا وأمته في الجنة كما دعا الجنة دا صحبي دا مودا مكته بايا ويحذرهم نعم menene na ji wani ya yi magana an fasa na ga muku hukun ne na ji sosai in za ka yi magana ka yi kawai kai sai na ji an yi magana wa yuhaddiruhum وينذرهم من النار sannan bayan haka nan yana yi masu gargadi yana tsawatar da su game da wuta cewa ake yayi wuta wali hadha qala sallallahu alaihi wa sallam idza wudi'at al janaza fahtamalaha ar rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya waylaha أين تذهبون بها يسمع صوتها أي صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah ya ce idza wudi atil janaza idan aka dauko gawa daga daki aka fito da ita bayan ta mutu fatama la an rijal al'anaq aka aje janaza misali an mata sallah an mata komi yanzu an gama an gama an til an mata daga nan ba ta dauka ba sai makabarta to lokacin da maza suka dauki janazan nan suka dora kan kafadun su suna tafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan ta kasance ta kirki ce sai kawai ta rika cewa qaddimuni qaddimuni ai sauri a kai ni gidana ai sauri a kai ni gidana ai sauri a kai ni gidana saboda ka ga alaman murna wannan gidan da za a kai ta yafi gidan da ta baro ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kanat ghaira saliha idan ko ba ta kirki bace qalat ya wailaha sai ta rika cewa ta shiga uku kai tanta kai tanta aina tadhhabuna biha ta ce ina za a da ini tana faɗi tana ina za a kai ta ina za a kai ta yasma'u sautaha kullu shay komai yana jin karar wannan gawa da take ihun nan komai na jin sautinta kowa na jin sautinta illa insan sai dan adam kawai dan adam ne kawai bai ji walau sami'a al-insan inda dan adam ya ji kukan gawan nan yadda za ka yi ta makabarta da ya ji kukan da take yi la sa'iqa da ya suma koko da ya mutu wasu sukan fassara sa'iqa suma wasu suka ce kai mutuwa murus ta ce sa'iqa da mutum ya mutu murus Allah shara ku duba tan tafa za ku gani nan ma na biyu ko la sa'iqa ai la wushi alai da ya sume min shiddati ma yasma'uhu saboda tsananin abin da mutum yake ji wa rubbama utliqa al-itq wannan as-siqu ay ala al-maut da yawa akan faɗi wannan as-sa'u din ala al-maut akan mutuwa kawai murut an mutu kawai da mutum zai mutu unzurul fath al-bari a duba ta ciki juz'i na biyu gashi nan dai wannan shine abin nan ne saboda haka zan kace sa'iqa sai ya daukan suma sai ya daukan mutum ma ya mutu to ai dama suma ma din wani suman daga suman wani ya wuce ba kowa ke suman ma ya taso ba kusa da mutuwa dai suma kanan mutuwa ne ya fito saboda haka mala ya ce wallahi as'al Allah tabaraka wa ta'ala nake roko an yaj'alahu amalan ay mutaqabbalan ka sanya wannan aiki ko wannan karatu mu ma da zamu yi yanzu Allah ka sanya wannan karatu ya zama aiki ne karbabbe nafi'an li wa liman taha ilayhi ya zama mai amfani gare ni da kuma duk wanda wannan littafi ya kai zuwa gare shi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya zama mai amfani gare mu fa innahu khairu mas'ulin Allah shine mafi alkhairin wanda ake roko wa akrama ma'mulin kuma shine mafi karamcin wanda ya kamata kowa ya nemi wani abu a wurinsa tabaraka wata'ala wa huwa hasbuna Allah tabaraka wata'ala ya isan mana wa ni'mal wakil kuma ma dalla da abin dogaro Allah wa sallallahu wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم إلى بإحسان إلى يوم الدين kuma ku kalli wani abu mun sha karanta littafin malamin da rana ɗaya yake yi ya ce ya gama tace wannan littafi da hantsi ba baccin safe yake yi ba shi da hantsi na ranar laraba bakwai ga watan bakwai hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida المبحث الأول مفهوم الفوز والخسران المبين مفسر wannan bangon littafin an ce alfauzul mubin wal khusranul mubin a alfauzul azim wal khusranul mubin to menene alfauzul mubin alfauzul azim wal khusranul mubin me malam ke nufi da wannan mu saurara saboda sai an gane farkon littafin za a iya gane menene cikin littafin yanzu fassarar bangon a fauzul azim wal khusranul mubin أولا مفهوم الفوز العظيم إذا أكت منين فوز العظيم الفوز إذا أكت الفوز شيني الظفر بالخير شيني متن يجمو دا كتر مع الخير تحب دا الخير تيد بك فانت إن كوي الله يحدك دا الخير وانا بك سيئك الشبا إن كان قيمة الخير كأني أما كيجم دا كتر مع الخير دا ko yanzu in kana so ka kwatanta mai arziki da yawa in ka ce wani Allah ya yi masa gamdakatar kana nufin ya samu arzikin da bai da iyaka bai san shi ma bai san ma yadda aka yi ba amma kaɗan mani to wannan shine alfaus bil khairi ma husulis salama sannan khairin kada ya zama mai cutarwa ku rike ta'arifin na yana da gato ahammiya idan mutum ya samu rabo alkhairi mutum ya samu alkhairi ma husulis salamati sannan kuma a cikin alkhairin ba wani abu da zai munazzisat babu munazzisat duniya ko ka samu alkhairi ciki akwai munazzisat saboda akwai abin da zai shake ka akwai abin da za ka yi bakin ciki akwai kaza akwai abin da zai dame ka to samun alkhairi wanda yake tsantsan alkhairi kuma sannan a kubuta daga kowane irin sharri wanda mutum bai so au ila ko halaka shine alfawzu wanda Allah ya ce aka ce masu fauz nan da suka samu shine mutum ya samu ya rabauta da samun alkhairi tare da kubuta da tsira daga duk wani abu da rai baya so wanda rai zai gani ko in ya taba jikin shi ya ji zafi ko ya ji wari ko ya ji ko ya gani ko ya ji tsoro ko ya ji damuwa ko ya ji duk wani abu mai tada hankali au hilal ko kuma halaka mutum ya kubuta daga wannan shine fauz ya fito sai al'azim يقال عظم الشيء akan ce azuma shai abu ya girmama asaluhu kabura azumuhu wato girmansa ya yayi babba ya daga sosai kuma su'ira li kulli kabirin sannan kai amfani akai aran kalman ga duk wani abu babba sai a ce in dai ya kai girman girma sai a ce azim fa ujriya majrahu masusan kana aw maqulan sai aka gudanar da shi a irin wannan magudanan abu ne wanda yake masusan kana ganin shi zaka iya tabawa babba ne kamar sama au maqulan koko a hankalce ne zaka iya kallon abun a ce ma babba ne la ainan ai ainan kana au ma'anan abu ne wanda yake gashi a gaban ka a fili koko ma'anan sa ne aka ce ma babba yanzu kaga bakin ciki ganin shi ake amma da aka san bai da daɗi in mutum ya ce yana cikin bakin ciki ba ka kan tausaya mai ba dan ka san menene masu ai bakin ciki ka san babban abu ne kuma ba a ganin shi a fili amma bakin ciki ai an san duk wanda ya ce ma yau yana wata masifan ma tana samun shi ka san yau yana cikin bakin ciki babba haka ne ko ba sai an sarrafa ma ba ba sai an gaya ma ba ka san bakin cikin babba ne in ka ce babba ne ba mai ma musu ya fito to wanda ya rasa lahira ai iyakar ba a iya gane iya bakin cikin sa ba shine nan qala Allah ta'ala qul huwa nabawun azim kace maganan kiyama da ake magana labari ne mai girma babban labari ne na ba dama ana ce masa ma shi kadai ma labari ne babba amma yatasaalun anin nabail azim naba dama labari babban labari ne ban mamaki mai ban tsoro sannan kuma ga azim tare da shi antum anhu mu'ridun kace game da kiyama kaga kiyama aka ce ga ya masu kuwa na bauna azim al'amari ne babba antum anhu mawridun sai dai kuna kawar da kai daga gare shi ba ku damu ba amma za a sha mamaki wa qala ta'ala amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim game da me suke tambaya ne suna tambaya ne game da babban labari wanda zai zo ranar tashin kiyama wal 'azim idza stu'mila fil ahyani shi in an ce 'azim aka yi amfani da shi ga abubuwa waɗanda ana iya gani ko ana iya tabawa su fa asluhu an yuqala fil ajza'il muttasila a wato asalinsa shine a amfani da su ga abubuwa da suke haɗe da juna suna like kamar sama ce mata babba saboda tana ta daga wata sai wata wal kathiru yuqalu fil wannan ba munfasila in an ce azim shay'un azim ana nufin abu ne wanda suke haɗe da juna daga wannan sai wannan daga suna tare da juna amma in aka ce alkafir to ana nufin abubuwa munfasila wanda suna rarrabe da juna ba haɗa suke ba sai ka ce kafir in ka ce wannan azim to yana nufin abun a haɗa suke daga wannan ga su jiri in ka ce kafir ana nufin da yawa ne munfasila ga wancan can ga wancan can ga wancan can daban-daban ina fata an gane nan haddin lugha ake koya mana ثم قد يقال في المنفصل عظيم ونوري كما اللغة saboda haka ga ta ce kalma ce za ta abu daji wanda tana iya daukan ma'anoni daban-daban har littafi ce akwai wanda ake magana kalimat za ta abu daji waɗanda duk suna daukan ma'ana biyu kalma ɗaya ce amma tana iya daukar dama tana iya daukar hagu ina fata an gane to wannan akai inda ake ce ma azim ba abin da suke munfasila kuma ina fata an gane nahu jaishun azim kamar runduna ka ce mata jaishun azim wa malun azim ko dukiya in ka gana ma ka ce kafir in ka gana ma ka ce wa zalika fi ma'anar kafir amma nan a ma'anar kafir din ta zo sai dai an yi amfani da ita lugatan ina fata an gane akwai na harkar kamar nan ba hudu ai yuqalu lil ajza'il muttasila azim wato abubuwan da ke liƙe da juna sai a ce masu azim ai kabir babba unzur al-mu'jam al-wasi a duba kullin duba kalmomi an yi bayani kun ga wannan muna maganar lugha ne qala Allah ta'ala an al-fawd al-azim Allah tabaraka wa ta'ala ay al-kabir kenan Allah yayi magana game da wannan rabo da ake ce ma rabo mai girma wato babba yace wa'ada Allahu al-mu'minin wal mu'minati جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم اللهم اجعلنا منهم الله تبارك وتعالى يتي وعد الله وعد الله المؤمنين الله ياي القوري مؤمني مذا والمؤمنات ده مؤمني ماتا ميه مس القوري جنات wasu aljannoni ne daban-daban ga sunan kala daban-daban tajribin tafi al'anhar wanda koramu na waɗannan ruwa suna shiga ga ruwa ga zuma ga giya ga nono dukka suna gudana ko ta ina ba sai ka so ba ko ina mutum yake kawai da ya so ya ɗiba kawai shi ke nan ya ɗiba in wanda ba ka so ka ɗiba ne akwai inda za ka ɗiba daga tsaye akwai inda za ka ɗiba daga zaune akwai inda za ka ɗiba daga kishin gide in mutum ba haka yake so ba sai ce subhanaka allahumma sai yara su zo da su akan farantai duk wanda mutum yake so ya sha khalidina fiha sannan kuma ba ranan da abu zai kare zaman ba zai kare ba abun cikin ba zai kare ba kullun shi yasa ake ce ma rayuwar lahira hayatun abadiyya sarmadiyya idan yadda take haka za ta yi ta tafiya sai dai ta ta karuwa abadan abadi ba ranan da za a zo a ce da ana samun wani abu yanzu an daina samu ko ana tsoron wata rana ya kare ko a daina samu abadan haka za a yi ta rayuwa abadan shi sa ake cewa abadiyya sarmadiyya infinity babu ranan da za a zo a ce ta tsaya babu ranan da za a zo a ce wani abu yayi kaɗan ko ya kare abadan haka za a yi kai saboda haka shine aka ce wa masakina tayyiba sannan ga wurin zama mai kyau ko kai in ka je gidan wani ko a nan duniya ka ga yadda yake da kyau sai ka ji kaman ka tare gidan saboda yadda ka ga kyau haka ne ko za ka auna kai daga inda ka fito ko ni daga inda na fito ka auna ka ga naka ka auna ka ga inda kake sai dai kawai in ka koma ma Allah tabaraka wa ta'ala kai godiya kai ma daidai irin naka amma wani wani in ka je da a ce kawai haka kawai aka dauko ka aka ganka sai ka kawo a mabarki kake yadda za ka ga kin wurin da yadda za ka ga an gyara wurin taltal ka kalli habban goma ga fuskar ka kana gani a wurin sai ka ji kaman ka kare gidan nan ka dawo nan da za ce ma dawo gidan nan kawai ka ce ka ga kawai abin da zai sa ka ji sauki ka gane cewa ba za a dawoma ciki ba sai kuma ma tausayin shi ya kama ka ce to Allah ya sa wannan gidan ya zama na wanda za a samu a can gaba ya fi wannan da mutumin da aka ce ma yana irin wannan wuri malam gidaje ga sunan kaga komi tangaran malam kamar da a ciki ana ruwa ma mutum bai ji to kuma yau a ce ma bai yi aiki ba a koma a dauka a kai makabarta cikin wannan ɗanamin a cusa a cikin wannan wurin a baro shi kuma a kwanan ruwa ka tuno mai wancan wurin yau gashi nan a makabarta an baro shi kuma kai ka san da maldamal din da yayi to lalle ran ya zama abin tausayi to kuma da a ce za a dade ne kamar kurkuku yadda in an kulle mutum ko kun yi bakin cikin an kulle sai ku sa ran wata ran dai za a sako shi to da da sauki sauki amma nan fa an tafi kenan har abada tun ma kana gane kabarin illa ka sashi a wannan gidan wata rana in ka je sai dai ai ma kwatance kama ya ma bace kuma yana nan a ciki abadan ba abin da ake zama da shi a cikin wannan wurin sai dai aikin alkhairi in akwai akwai in babu babu saboda aka su waɗannan aka tanatar masu jannatu adnin wa ridwanun min Allah akbar yace samun aljanna wato aka ce duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi da shiga aljanna sannan ya samu rabiyar da Allah ya gaba samun komi wannan shi yafi zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma wa qala subhanahu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله تبارك وتعالى يتوى السابقون الأولون waɗannan na farkon nan sahabban manzon Allah wanda suka musulunta tun farko min al-muhajirin daga cikin muhajirun wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina wal ansar da wanda suka taimaki kuma waɗannan din a Madina wallazina tabauhum bi ihsan da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa radiyallahu anhu waɗannan Allah ya yarda da su shi yasa dan masu sun zo suna zagin sabban manzon Allah muhajirun ko ansar ba daidai bane ai haka amma wallahi mu ne ke neman daraja mu jingina jikin su ba su ba Allah ya riga ya yarda da su su ma sun yarda da Allah wa'adda lahum jannatin kuji kuma Allah ya yi masa tanajin wata irin aljanna kan ma ban gama ba da na ce jannati annin ko masakin tayyibatan fi jannati annin shikenan dai aljanna wadda in an shiga ba a fita ita ce annin kololuwa to su ma haka aka tanadan masu tajri ta ta al-anharu khalidina fiha abada za su dawwama ciki har abada ba ranan fita zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma وقد بين الله في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يا بينا تكين القرآن من جرم أن من أدخل الجنة فقد حصل وهذا وظفر بالفوز العظيم wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda aka shigar da shi aljanna ya samu ya shiga aljanna Allah ka samu ciki wa qad hasala wannan ya riga ya samu wa haza ya rabauta ya samu wa zafura bil fawz al azim ya riga ya samu rabo mai girma wal izam al fawz al azim saboda girman wannan rabon da ake magana ka sannan mai girma zakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fil qur'an al karim fi 16 mawdi'a Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya ambaci fawz al azim fawz al azim a cikin al qur'ani saboda girman al'amarin sai da aka ambaci faudul azim cikin qur'ani har wuri goma sha shida wuri goma sha shida Allah ya ambaci faudul azim cikin alqur'ani wa wasafa hada al-fawz al-azim sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta wannan rabo mai girma bil fawz al-karim rabo wanda yake mai girma fi qawlihi ta'ala innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai لهم جنات تجري من تحتها الأنهار suna da aljanna wadda ramuna gudana ta karkashinta zalikal fawzul kabir wannan shine rabo babba kato ووصفه تعالى بالفوز المبين Allah ya ambaci wannan rabo da cewa mubin ne rabo ne mai bayyananne fi qaulihi ta'ala qul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim ka gaya musu ina jin tsoro in na saba ma ubangiji na tabaraka wa ta'ala ina jin tsoron azaba ta wani gini wanda yake mai girma man yusraf anhu yawma idin duk wanda aka kare daga wannan azaba a wannan rana ya zama bai samu wannan matsala ba ha faqad rahima wannan Allah ya ji tausayi Allah ka san Allah ka ji tausayi wa zalika al-fawz al-mubin wannan shine rabo wanda yake bayyananne a fili za a gane bambanci da wanda ya samu da wanda bai samu ba wa fi qawlihi ta'ala wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala yace fa ammal ladina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai nagartattu bil ikhlas wal mutaba'at kina suka yi saboda Allah sannan kuma suka kwaikwayi manzon Allah ga wajen yin aikin fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati waɗannan su ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sa su cikin rahmarsa dhalika huwa al fawz al mubin wannan shine rabo bayyananne fal fawz al azim al kabir al mubin don haka in an ce rabo babba wanda yake mai girma wanda yake bayyananne za a iya gane bambanci da wanda ya samu da wanda bai samu ba wannan jatu minan naw shine mutum ya tsira bai shiga wuta ba wanda ya riga ya tsira bai shiga wuta ba ya gama samun arziki wanda kau aka ce ma an je lahira shi dan wuta ne wannan shine mun ta halhama mun ta wulakanta saboda haka wannan shine abin nan wa dukhulal jannati da samun shiga aljanna mutum ya tsira daga shiga wuta ya samu ya shiga aljanna wannan shine babbar kyauta kama qala azza wa jalla kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai mai dandana mutuwa ce kowace rai za ta mutu ko ba jima ko ba dade kowace rai za ta mutu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sakamakon ayyukanku kawai za ku gani za a biya ku kowa abin da ya zai samu amma zuhriha anin na duk wanda aka nisantar da shi daga shiga wuta bai shiga wuta ba wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan shine rabauta amma hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai ba ce face jin daɗi ne mai ruɗi وقال تعالى في كلام بعض أهل الجنة Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana game da maganan da wasu ɗan aljanna za su yi in sun shiga aljanna sun fara jin daɗi lokacin da aka ba su wannan babbar kyauta suka samu kansu a aljanna sai su tambaya afa ma nahnu bi mayyiti illa al-mawtatana al-ula wa ma nahnu bi mu'adhdhabin inna hadha lahu al-fawz al-'azim limithli hadha فليعمل العاملون yan aljanna sun shiga aljanna sun tambayi juna bayan daɗi ya kai daɗi su tambayi juna su ce yanzu ba za mu ƙara mutuwa ba bayan mutuwar da muka yi farko ba sauran mutuwa kaga kamar za ka ce sauran za su ce ina ba maganar mutuwa banda ta farkon nan da muka yi mutuwa ta ƙare sai su ƙara wa ma na hannu bi mu'azzabin kuma ba lokacin da za a ce mu ma mu shiga halin da muka ga waɗancan suna cikin azaban nan su ba su arza su ce babu sai su ce su ya su ce magana ko kuma Allah ne ya bada labari bayan sun gama magana su sun tattauna aka ce inna hadha lahuwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma ko kuma su ce magana su da su suka ce lalle wannan shine rabo mai girma limithli hada saboda wannan فليعمل العاملون kowa ya aiki kowa ya aiki dan samun irin wannan wuri wa qala subhanahu innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabaraqin mutaqabili ذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم الله تبارك وتعالى إن المتقين lalle wanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a wannan gidan na duniya suka kiyayi an gaya mana takawa wal khawfu min al jalili wal amalu bit tanzili wal rida bil qalili wal istidad li yawm ar rahim mutum ya zama yana jin tsoron Allah ko da yaushe sannan bayan haka nan yana aiki da abin da aka koya masa a cikin littafin na alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ya gamsu da abin da Allah ya bashi na ni'ima kada ya ta hankoransa ya kama wani sannan ko mutum ya zama kullun yana shiri dan ranar tafiya dan wannan tafiya da take gaban mu wanda in an tafi ba a dawowa saboda haka waɗanda suka yi haka suka yi wannan takawa fi maqamin amin suna wani matsayi irin na aminci fi jannatin wa uyun cikin aljanna sannan kuma aljannan nan ga wani marmaro ido ko ta ina na ruwa ya bullo ta nan ya bullo ta nan yalbasuna min sundisin wa istabaratin sannan kuma sukan sanya alharini da mara kaurin da mai kaurin a sa mara kauri daga ciki a ɗauko mai kauri a dora sama mutaqabili sannan kuma suna fuskantar juna ga sunan wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan kadhalika haka za su zauna suna wazawwajnahum bi hawrin ayn sannan kuma muka aura masu wasu mata daga cikin aljanna in maza ne in mata ne maza ɗan aljanna sannan ya dauna fiha bi kulli fakihatin amini sannan kuma suna kira duk wani kayan marmari da suke so suna cewa a kawo sannan kuma sun sakankance ba maganar su ne ma babu ko kuma wani rashin jin daɗi ya same su a ciki la yazuquna fiha al-maut sannan kuma ba maganar ɗanɗana mutuwa a wurin an gama mutuwa illal mautatal ula sai mutuwar da suka yi ta farko daga nan an gama sannan ga babban abin jin daɗi wa waqahum azabal jahim sannan Allah ya kare su daga azabar wuta mai tsananin zafi su ga su nan suna jin wannan daɗin kuma in suna so su ga ƴan wuta su ce wannan mutum ya tuna inni kana li qari ina da aboki hal menene menene ma'aya na wa hal antum muttali'un ko za ku zo mu leka mu ganshi fattala sai su leka fara'ahu fi sawa'il jahim a ganshi gashi nan tsakiyar wuta shi ko ya zama gawayi ko ke ce ki kalli kawaki kin san ta da ba ki azantar da komai sai kin tuntube ta amma kin ba ta shawara bi Allah ta ki yau ga ta nan a wutar tsirara ta zama gawayi kuma kin leka kin ganta zaki mata magana za ta ji zaki ji wannan duka fadlan min rabbika wannan kyauta ce daga Allah tabaraka wataala ba wanda ya cancanci samun wannan wuri dan aikin sa yasa aka ce fadlan kyauta ce daga Allah tabaraka wataala zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma wa qala azza wa jalla fi as-sadiqin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi game da bayinsa wanda suka yi suka yi gaskiya suka bi abin da aka ce wa minhum Isa ibn Maryam daga cikin su akwai Isa dan Maryam alaihi salatu wa salam kalli matsayinsa qala qala Allah ranar kiyama bayan an gama za a yi hisabi a tantance Allah ya ce hadha yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum yau rana ce wanda masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su yau ne gaskiya za ta aikinta za ta amfanar da masu gaskiya su masu gaskiyan nan lahum jannatu za a ba su wasu aljannoni tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada koramu na gudana ta kalkashin ta kuma za su dawwama ciki har abada radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma da alanillahu wa iyyakum min ahli wa ghayr zalika min al ayati da wani dai wannan za ku gani na ayoyi wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala tariqa hadha al fawzul azim Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana wannan hanya yanzu dai mun ji fassarar rabo mai girma to Allah ya bayyana mana hanyar da za a bi wajen neman wannan rabon والعمل الذي يوصل إليه لكم أي كندا يوصل إليه زي كلمة يوصل إليه زي كلمة تنزوى قسام وانا ربان فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله تبارك وتعالى يتياك وأن تكون إيماني ittaqullah ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wadda take daidai magana ta daidai ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah a wancan littafin da muka karanta in muka manta ba yi magana qaulun sadid kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba kalman da tafi wannan mutum ya ya faɗe ta sun san da aka haifai a faɗi mai ya rayu a kai ya mutu a kai haka muke fata Allah ya taimake mu yadda muka zo duniyar nan aka gaya mana wannan kalma muka yi ta faɗin ta da bakin mu kuma Allah ya taimake mu radda za mu bar wannan gidan ya zama ita ce za mu faɗi shi nan mutum ya sha saboda haka wannan yuslih lakum a'malakum idan kuka yi haka Allah zai gyara maku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma Allah ya yafe muku zunubanku wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda ya ma Allah biyayya ya ma manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wa sallam to ya rabauta da rabo mai girma wa qala ta'ala Allah ya ƙara cewa wani wurin tilka hududullah waɗannan su ne dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ake gaya maku wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya ma Allah biyayya ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar to Allah zai shigar da su wasu aljannoni wanda koramu suna gudana ta karkashi khalidina fiha wa zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wa may yuti Allah wa rasulahu wanda duk yayi ma Allah biyayya kuma yayi ma manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wa sallam wa yakhsha Allah yaji tsoron Allah wa yattaqi ya kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala bai saba masa bai bi dokoki fa ulaika humul faizun waɗannan su ne waɗanda suka rabauta Allah tabaraka wa ta'ala ya samu cikin su wannan shine kashi ɗaya na sunan littafin an ce alfawzul azim sai alkhusran almubin Allah ka tsare mu daga khusran wannan kunji yanda masu rabauta suke wanda in mutum yana so ya rabauta yanzu kamar yadda malamin yake cewa fa ta'alu bina ka zo mu je mu ji menene masu rabautan nan wata hanya ce ake bi kuma wace wani aiki ne za a aikata mu zama cikin wannan na farko in su muke so idan kuma na ƙarshen nan muke so shi ma sai mu zaba abu ne guda biyu an yi ɗaya saniyan al-khusranul mubin shine wannan ai ba zai yi araba ba an yi bangon bangon littafi a faɗi bango ɗaya ƙyala ɗaya sai an tafi da shi gida duk kafin rana ita kowa ya zaɓi ta inda yake so ya bi sannan sai mu zo mu bi hanyar mu gani ثانيا الخسران المبين asara tabewa wadda take tunda mubin ce in mutum ya shiga shi da kanshi zai gano cewa yana da bambanci da waɗannan da aka faɗi farko auna yanzu nan ko a nan duniya ne aka baka wani aiki kawai misali ne akali da wanda ke rana da wanda ke inuwa kowa bai ji a jikin shi cewa akwai bambanci in mutum na ranan aka ɗauko shi aka sa shi inuwa bai jin bambanci a jikin shi ko rufe ido ya ya gane cewa yanzu ya baro rana ya dawo inuwa in ko a inuwa yake aka ɗauka aka sa rana sai ya gano cewa lallai yanzu ya fita daga inuwa ya koma rana ko da lunta ido ya yi mubin kenan wanda za babu wani ba sai mutum ya yi lalube ya gano ba da an faɗe su yanzu za a gano mutum in nan yake so shi zai zaba in can yake so shi zai zaba don kowane akwai hanyar da ake zuwa wurin akwai hanyar da in an abin nan ɗinta za a yi khasira khasran wa khasaran wa khusran wa khusran wa khusranan wa khasaratan wa khasaran duka wannan sarfu ne na jumlan yadda take juyawa duk tana ɗauka haka hasira hasran hasaran khusran khusran khusranan khasaratan khasaran duka dai ba mai kyau a ciki tabewa ce mummunan asara wadda ba ta da iyaka in an ce balla fa huwa khasirun wa khasirun wanda ya bata ya bar hanya ya tozar ya bar abin da aka ce fa huwa khasirun wa khasirun shine khasir shine khasir wanda ga hanya da gangan ya sake ta yi wani wuri yuqalu khasira tajir idan aka ce dan kasuwa yayi asara ya tabe dukiya babu ko kuɗi babu riba babu ko kuɗi babu gaba daya to kamar yanzu ne riban nan rayuwar nan da muka zo yi shekara 60 ko 70 din da ake badawa kamar an baka jari ne zaka je kai kasuwanci a kasuwar duniya a ci duniya kasuwa ce duniya kamar kasuwa ce a zo cinta to yau a ce a koma ba riba ba ko kuɗi ko ko mutum ma an dawo da shi a daure bayan ya kashe nashi kuɗin ya kashe ya yi asara ya ba riba ba ko kuɗi har ya kwaso na mutane ma yanzu an ɗauro shi ya ɗan fito to shine nan ai gobe na fi tijaratihi shine wanda ya asara wajen kasuwancin shi ba riba ba ko kuɗi wa naqsa maluhu fiha dukiyar shi ta koma ta wulakanta tana kasa sosai babu to wannan shekarun da ake bamu sune umruna abun nan din shine kamar asu maluna shine kan jari shine capital base da aka bamu mu zo mai kasuwanci mu gani in muna so mu ci riba akwai hanyar da za mu sarrafa su mu koma da riba in kuma muka watsar da su ba riba ba wa kuɗi har ma mun ci bashi kaya guda duk akwai yadda za a yi ويقال خسر فلان أكن في خسر فلان أي حلك كنا وضل شين يا هلك يا بتا فهو خاسر ويستعمل ذلك في مقتنيات الخارجة akan yi amfani da waɗannan ga wasu abubuwa waɗanda mutum yake da su wajen wannan kalmal kamar dukiya ana ce mata idan aka rasa ta sai a ce abun nan ne wal jahi ko faɗa aji ko huwa al-aktaru ana amfani da shi wa fil muktaniyat annafisa ana amfani da in aka rasa waɗannan abun a ce su ma an rasa su a ce in wanda ya rasa su a ce khasira ka siha kamar wanda ya rasa lafiya wa salama ko zama lafiya ya kubuta wal aqal ko wanda ya rasa hankali wal iman wat tawab to shine mababba shine khasira وهو الذي جعله الله تعالى shine wanda Allah ya sanya shi ya zama al-khusranul mubin kaga wanda ya rasa zama lafiya anan ba lafiya ba hankali ba imani ba lada in an je lahira sai dai wuta shine khusranul mubin qala subhanahu wa ta'ala kace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul ka gaya masu innal khasirin kun ga waɗanda suke tababbu waɗanda suka yi asara su wane ne alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah sune waɗanda suka rasa rayukan suka rasa iyalin su suna wuta an zo mutum nan ya rayu da matansa da iyalinsa yanzu an koma an sa su duka wuta ba mai neman wani kowa na ciki azaba ta isai ba wanda zai ce ya san wani ma saboda kowa masifa ta ishe shi kawai kowa ta kai shi yake kawai nafsi nafsi an zama gawayi to kaga mutum ya rasa kai kuma ya rasa iyalansa aljanna takan ƙara daɗi idan mutum ya samu aljanna sannan aka faso iyalansa da zuri'arsa da jikokinsa dukkansu aka ba su katafaren gida suna cikin aljanna suna jin daɗi sai sa aka ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahim waɗanda suka yi imani wata ba'adhum zurriyatuhum sannan zuri'atu su ma suka bi su suka yi imani saka ce alhaqna bihim zurriyatuhum sai mu hada su da zuri'an nan da su a kai su gida guda katan estate duk ku ne kawai a ciki kai da zuri'arka ma allatnahum min amalihim min shay kuma ba a rage ma kowa aikin sa ba ba wai za a debi na wani ne a ba wani ba dan kai ogan tafiyan in baba ne a sama sai a ɗauko ƴaƴan a daidaita da su shi ya fi su yin alkhairi wani kuma cikin zuri'a ka ne za ka samu wanda ya fi alkhairi ta dalilin sa ku ci arzikin sa shi kuma an ba shi babban aljanna a kwaso familin kamar yadda annabi yusuf alaihi salatu wassalam da Allah ya darajanta shi a duniya ya kwaso iyalan gidan shi gaba ɗaya aka kawo su bayan da su suka yi kokarin ma su halaka shi suna kokarin kada ya zama abin da ya zama amma yanzu suka ci amfanin abu ai zuri'a gidansu ce aka zo zuri'a gidansu ka Allah shine Allah waɗanda suka yi ƙoƙarin su halaka annabi Yusuf din nan bayan ya kwaso su ya zo matar da ka so ta halaka shi kuma ta nisantar da shi daga Allah shi kuma yaki ya bi Allah yanzu aka dawo shi da ita kuma suka bi Allah mijin da take aure ba su taba haihuwa ba yanzu ta zo ta haihu da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sun yi aure na ibada ta musulunta da can tana bautar gunki yanzu ta dawo tana bautar Allah tabaraka wa ta'ala sannan suka haihu suka yi yaya cikin zuri'a su kuma ƙara samun wasu annabawa akwai darajar ta wuce wannan nan duniya gashi nan a can kuma gashi can saboda haka wannan zuriya gida ya daga tun a nan duniya kafin aje lahira to haka a nan duniya ma idan Allah ya taimake ka cikin zuri'a ku aka samu mutumin kirki duka kowa zai amfana in na gaba ne babanku ne na kirki duk za ku amfana arzikin shi za ku ci arzikinsa kamar yadda yaran na cikin ashabul kafi suka ci arzikin babansu to haka ko dai ka ci arzikin babanku ya yi kirki ko ku samu ku je can a baku aljanna a can a kwaso maku mai ku gaba daya a tattara kwatan ko kuma cikin ƴaƴansa ko jikokinsa ne aka samu na kirki su kuma su ci arzikinsa a kwaso su a haɗa su ta dalilin jika ko ta dalilin wani can kai fa ana iya samu ta can shi zuriya kai zuriya kai kyau saboda haka wannan shine yasa kirki babban abu ne zama mutumin kirki babban abu ne zama mutum ne kirki babban abu ne zaki iya ki zama mutum ne kirki ta dalilin kike amfani duka al'ummar ku ta dalilin ki domin zaki zama kece wata kila ta dalilin ki za a daga yan gidan ko ko ki haifo mutumin kirki ko mutum ne kirki ta dalilin ki a daga ku kalli yadda bayin Allah suka haifan mana bayin Allah ku kalli irin su Imam Ahmad kalli irin su imamu malik kalli irin su imamu shafi ku kalli irin waɗannan jigajigan al'a'imma yadda suka zo duk mata suka haihu su to wannan ya suka zo saboda haka kaga babban abu ne na haka in an samu wannan an samu babbar daraja wannan su ne kafiri wanda sun yi asarar kansu sun yi asarar iyalansu yawmal qiyama ala kun ga wannan a ce mutum ya asara kanshi ya asara iyalinsa wal khusranul mubin shine tabiwa wadda take bayyanan nan Allah ka tsare mu wa qala subhanahu wa ta'ala fi zalimin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi game da azzalumai wa man yudlilillah duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fatar da shi fa malahu min waliyyin min ba'di to baya da wani masoyi wanda zai so shi mai wani abu bayan Allah tabaraka wa ta'ala وترى الظالمين za ku ga azzalumai kai mai magana ko ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ga azzalumai lamma ra'u al'adab yayin da suka ga azaba kuri kuri ido na ganin ido suka ga azaba nan ya kuluna hal ila maraddin min sari yanzu mun gane ko akwai wata hanya da za a bi mu koma duniya don mu gyara ko akwai yadda za a yi a dawo da mu a dawo mana da rai mu dawo duniyan nan saboda mu canza wa tarahum yuraduna alaiha zaka ga ana gitta su akan wuta malan ga wuta nan kawai ana baza su cikin wuta khashiin min min adh-dhulli sun kankan da kai sun sun kuyar da kansu saboda wulakanci da kankanta yanzuruna min tarfin khafi suna kallo ne kawai ta gefen gido su kalli abun ma saboda masifa ina sun sun kuyar da kai malam kasa kasa suna dan kallo gefe gefe wannan azaban in ta fado ta ina za ta biyo wannan in ta fado wa za ta fada mawa mutum na kusa da kai za ka ga an tattaure shi da igiyoyi an kama shi an dauka an murwura an yi kyau sai dai mutum ya jira shi ma saura shi kafin a zo ya fashe da ihu yana da ihu kawai yana kallo ta gefen gido zuwa za a dauka haka za a yi wa qala alladhina amanu waɗanda suka yi imani su ko da suka ga yadda ake yi suka ce innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah suka ce tabbas lalle asararru tababbu su ne wanda suka yi asarar kawunan su suka yi asarar iyalan su ranar kiyama lalle mun gano lalle wannan shine musiba kaga kenan kamar mutum yana irin taka tsantsan din nan cewa Allah ya taimake bai zama haka ba lalle yanzu ne ya gano da a duniya ai masu addini ake rena waɗanda ba su addini gane suke ko duk mai addini ko dai wawa ko ko wanda ma bai san ciyar kanshi ko da bai da abin yi daidai da zaman da kake zuwa kana yi nan a wurin wasu suna ganin baka da abin yi ne ka rasa abin yi ne kai baka sa wanda ake ba to da ka abin nan ne in ka zo nan wurin ana mamaki ka wani har a cikin gidan shi na taɓa gaya maka wani ɗan shi ne ya ce mashi ya ce mai to shigo mana mai karatun nan wani ya ce eh na nan ya ce sai dai ku extreme ta ai ba wanda zai iya zuwa nan ya zauna nan ya yi karatu sai dai ku to wannan ne zai zo ya ga ka taho ya tunanin ka taho wani wurin kirki sai ma amfani to ba shi gara ma shi da ya faɗi aka sani suna nan ana zanne da su ba matan ba ba mazan ba haka mutum nan wurin ka ganshi nan kullun nan wurin kullun nan wurin wallahi na san lokacin da muke makaranta a kinkina wanda ya ce matar shi dular da ta je makaranta zai ba ta kuɗi kaza ita albashi za a rika biyan ta rika zuwa karatu ya ce zai rika biyan ta duk wata in ta zo makaranta yau ta yadda ta biyo shi kaza za a bata gobe ma in ta zo a wata take so ko kullum in ta zo a biya ta aka ce za a iya biyan yace zai rika bata kuɗi kullum ta zo kawai zai biya ta kuɗi in tana so kullum a bata in tana so in ta sati guda a biya a biya in tana son sati biyu a biya in so take a wata wata a biya ta fara zuwa ta ce kai ni ba zan iya zuwa wannan wurin da kuke zuwa ba ku je ni ba zan ko nawa za a ban iya zuwa za ta ba ni ko ina mamakin yadda zan zauna da wannan haka ta ce sai ta abadan ba ruwanta ku ku je dai ku abun ku je dai ku abun ku haka ke cewa ku je dai ku abun ku ba ruwan mu ku je dai ku abun ta haka in kana zuwa zuwa ka zo kana ce mutum ka zo abin da yake kallo ba ka da abin yi ko ba ka da kuɗi da za ka samu kuɗi kai ma da za ka samu wadata irin tashi shikenan ka manta waɗannan da kake gani suna addinin nan abin da ake ce masu rashin aikin yi ne ba shi za kullum matsala inda ta sai ka ji an ce rashin aikin yi bane ta to ha addinin ma rashin aikin yi ne gani ake da kana da wani abu da ka samu da ka ba addini to ba haka za a yi ta kallo har in an je ranar tashar kiyama ku duba qur'ani duk da ya magana wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun haka suke cewa ba akan ku banna su ai ne ma masu gyara mu ne gyara mu ne masu gyara wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas idan aka ce ku yi imani kamar yadda mutane suka imani sai su anu'minu kama amana sufaha za mu imani kamar yadda wawaye suka imani ku kalli sunnu alaihi salatu wassalam wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araduluna badiyar ra'yi mu ba ma maganin wanda suke bin kafa masu bin kan ma ba muna ganin wasu mutane bane illa kaskantattu daga cikin wanda ko tunani ba su da shi ba su da hankali masu bin ka haka wasu kace ba to haka ne abin saboda haka su ne suka aka yi magana ina ne ma wurin wa man yudli Allah fa ma lahu min waliyyin min ba'di wa tara adh-dhalimun zalimina lamma ra'aw al-adhab yaquluna hal ila marajin min sabil wa tarahum yuraduna 'alayha khashi'in min min adh-dhull yanzuruna من طرف خفيف وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ala ku saurara inna zalimina fi azabin muqim lalle azzalumai suna cikin azaba wadda take dawwaman ma ba ranan da za a bari azaban kullun sai dai ce sa ake ce mata azaban sa'ada azaba ce mai hauhawa ba da wuta za ta yi sauki dan wuta aka ce da za a ba da sanarwa a ce gobe ba za a yi azaba ba a dan wuta ba za a yi masa azaba ba murna za ta sa su mutu saboda jin daɗin za a yi hutu gobe ba za a yi azaba ba saboda jin daɗi to za za su mutu saboda murna amma ina farar da za a ji wannan kalma ta cewa gobe hutu in ka ga ɗan wuta an san shi a waccan rijiya da ɗan aljanna zai neme bai gan shi ba a waccan rijiyar ba fita ya daga wutar ba wata rijiya aka kai shi an ɗaukai ne daga wata masifa an kai shi in an kai shi inda wuta ke cinye fata aka ɗauki lokaci sai kawai maliku ya shigo cikin wutan nan ya ce an gama da nan a cikin kai ai duk an riga an babbake su kurmus sun koma gawayi sai ce a ɗauko su a biyo ne akwai wani wurin da za a zuba su inda ba su san shi ba tukuna a kai su inda za a yi rugurugu da kasusuwan tukuna idan aka gama akwai inda take zam bala'in sanyi ne kuma an ci zafi sai ce kuma a ɗauki inda za a zuba su cikin wutar wutar ita azaba take da sanyi sai ta mai da su kankara ko ta ina ba ba su in an bi ta nan a koma ta nan haka za a yi ta yawo in an gaishe cikin wuta a yi ihu ga yanan ya malikul ya qadi alaina rabbuk ya maliku ka roƙa mana Allah a kashe mu mu huta a kashe ni eh banza da su kawai fi ta ihu shekara dubu ana ihu yana yawo cikin wutan nan bai ce kawai ba sa jin zafin wutan nan yawo yake ciki inda ya ga dama ya shiga ya kwaso waɗanda ya ga dama to a kai da aka ga dama bayan an yi ihu an yi ihu an yi ihu a ce ya maliku ka ba su amsa mana yace innakum makithun nan za ku zauna ciki har abada kar ku tsara abu ranar fita laqad ji'nakum bil haqqi mun zo muku da gaskiya mun gaya muku ga gaskiya walakin na aksarakum lil haqqi karihu ba da yawa daga cikin ku ba su san gaskiya ko an gaya muku ba bani da haka kawai ku zauna yau in ma ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri ko ku yi ma duk abin da za ku kun dade kawai kuma kada ma wanda ya kara magana sa'u fiha ku kare ciki ciki wala tukallimu ko magana kada ku kara wanda zai kara magana daga nan sai kuma an so haka za a yi Allah ka tsare mu wa qala azza wa jalla fil amal alladhi yuwassilu ila hadha al khusran al mubin Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana ba abu ya kama mu ba ba an mana mugunta bane ga hanyar da za a ce a samu ko ga hanyar halakan mamayya duk an bayyana su wa hadaina hunna dai hanyar biyu ne ga sanan mu ce na so zabo da yake so an bayyana al-khusranul mubin aka ce wa may ya'ti Allah wa rasulahu wanda bi ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ya saba manzon Allah wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakokin Allah tabaraka wa ta'ala aka ce ga inda za a tsaya yace shi ba nan zai tsaya ba yudkhilhu naran khalidan fiha to ko wannan shine dan wuta ko ita ce dan wuta za a sanya shi cikin wuta wanda zai dawwama ciki har abada walahu azabun muhinun sannan yana da wata irin azaba mai wulakantawa ga azaba ga wulakanci a ciki tunda za a sa maza da mata da yara da manya da iyaye kowa tsirara haihuwar maman a cikin wuta tsirara maza da mata kowa na ihu tsirara kowa a cikin wuta ta wulakanta wa qala ta'ala alam ya'lamu mutane ba su sani bane ba a bayyana masu ba annahu man yuhadidillaha wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ma Allah fito na fito ko ya manzon Allah fito na fito aka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce shi kuma ya kiye fito na fito wa anna lahu nara jahannam khalidan fiha cewa lalle sakamakon sa shine yana da wata irin wuta ta jahannama wadda Allah ya dawwama ya sanya shi zai dawwama a ciki ذلك الخزي العظيم wannan shine kaskanta shine wulakanta shine tozarta mai girma Allah ka tsare mu shi yasa kake jin ana cewa wala tukhzina yawma yub'athun annabi Ibrahim haka yi addu'a wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka tozarta ni ka wulakanta ni ranan da ake tada mutane yawma la yanfa'u ma'alun wala banun ranan da 'ya'ya ko dukiya ba za su yi amfani ba illa man asallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya zo ma Allah da zuciya mai kyau wa uzlifatil jannatu lil muttaqin a wannan ranar ne za a kusantar da aljanna ga wanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa burrizatil jahim lil ghawin sannan kuma a baje wuta ga waɗanda suke yan tawaye wanda suka yi ma Allah taurin kai su kuma ga wuta nan kowa zai shiga inda zai shiga wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man yattakhidhi shaytana waliyan duk wanda ya riki shaitan ya zama shine masoyinsa shine majidincin al'amuran da yake bin manzon Allah yake bin Allah yake bin manzon Allah min dunillah ya bar Allah tabaraka wa ta'ala ya rike shaitan ya bar Allah faqad khasira khusranan mubina wannan shine wanda ya asara a wanda take tabewa wanda take bayyananniya ina gani yanzu ya isa a gadi bambancin su wa qala azza wa jalla Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yakfur bil iman duk wanda ya kasance mai imani abinda aka ce ai imani da littafin nan na Allah alqur'ani ai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya kiyarda da wannan magana faqad habita amalu to duk wani aiki da ya lalace komai lashi ya lalace wa huwa fil akhirati min al khasirin alahira yana cikin tababbu wanda suke asarar rayukan su gaba daya rayuwar da suka zo duniya ba ta yi amfani ba an zo duniya an yi 60 ko 70 ko 80 an koma ba kan jari ba riba ba komi an yi asara wannan ita ce asara wanda babu makwafinta ba abin da zai biya mutum وقد بين الله عز وجل في مواضع كثيره Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana a wurare da yawa fi kitabil aziz a cikin wannan littafi nashi mabuwayi alqur'ani anna jami'a anwa'ul khasara fi dunya wal akhirati bisababi ma'siyati Allah wa rasulih duka abin da ya sabbaba wa mutum asara duk wani abu da zai saba mutum asara a nan duniya ko lahira duk abin da ya haifar da mutum ya shiga cikin asara a duniya ko lahira bisawar ma'afiyatillah da dalilin sabon Allah ne wa rasulihi da kuma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a adana Allah wa ajarana da tafi bihana sai mu tsaya wannan shine fassarar littafi kun ga littafi ya yayi bayanin bangarori biyu al-fawzul azim wal khusran al-mubin nas'al Allah tabaaraka wa ta'ala as-salama haka shi kati mai zuwa insha Allah sai mu ji zai fara akan mabhasu sani na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن طراد عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين